yan uwa musulmi na wannan unguwa masu albarka ga shi Allah da ikonsa da ƙaddarawarsa da rahamarsa mun karɓa gayyata ta walima ta ɗan uwa musulmi masu gabatar da wa'azoji daban-daban ƙofar gidan adakutar ko ƙofar gidan mayan-mayan malamai iyayenmu mata da maza da mata musulmi na wannan unguwa muna gaita ku sanyan walima ta samun ɗan uwa da ya samu ƙaruwa yake gaita yan uwarsa musulmi karɓawa walima don gode ma Allah subhanahu wata'ala muna kira ga yan uwa na wannan unguwa da sauti ke kai a yi ƙoƙari a fito a cika taron musulunci yan uwa musulmi karanta littafin Allah ba karamin ima ba ce a unguwa ƙala Allah ƙala rasulullah sallallahu alaihi salama a yi godiya ga Allah domin shi wa'azi na godiya ne Allah ta'ala ya sa albarka ga abin da aka samu Allah ya laya rayu musulunci Allah ba wa lafiyar mama sa'annan Allah ya ba shi mai gidan Muhammadu Nasarullah Allahu Akbar Allah ba mu nasara Allah sa masa albarka Allah ɗaya ba shi Allah sa ɗaya musulmi ne Allah ya zo cikin nasara Allah sa ya zo cikin nasara Allah sa makaranci alƙurani ne Allah ta'ala taimaka wani insha Allah ba da ɓata lokaci ba insha Allah za a gabatar da malaman da gayyato kuma ɗaya daga cikinsu ya samu halartowa shi ne a shek malam mansur uzaifa ga shi ya riga ya gabato zai fara mana karatu ko wa'azi ko tunatarwa a shi ne harkon malaminmu na harko insha Allah zai to ya ci gaba da karatar da mu alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai insha Allah shek malam mansur uzaifa ka shirya bismillah aha dama jiran malami ba mu gane shi shi sa an ba mu labarin cewa yana da uzuri zai zo shi fara mara karatu zai koma wajen wani uzurinsa insha Allahu to kuma ma'ambaci shak malam nasur to kuma an yi daidaida da kutar shak malam suleiman bin daud ya samu halartawa insha Allah za mu gabatar da shi ya ci gaba da karatar da mu alƙur'an da sunan manzo Allah tare da alramma hayatul hayatul lahi abdullahi ko to Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ƙarfin gwiwa Allah ran man ka shirya bismillah ko zo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa na cikin wannan unguwa mai albarka tare da malummanmu da suke zazzauna a nan da ‘yan agaji da ma duk wanda sauti yake kaima ina isar maku da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 27 ga watan jumada al'ula wata na biyar a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna matuƙar farin ciki da godiya ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komi, wanda da yardan shi da tsarawan shi da izinin shi da ganin damar shi ya tattara mu a cikin wannan unguwa mai albarka a ƙarƙashin gayyata ta ɗan uwa Malam Naziru. wanda ya samu ƙaruwa, Allah ya azurta shi da samun ƙaruwa, kuma ya ga ya kamata ‘yan unguwa su ma su samu ƙaruwa. Tunda Allah ta'ala ya ba shi ƙaruwa, to ya kamata ‘yan unguwa su samu ƙaruwa ta hanyar gayyato iyayenmu malamai da ire-irenmu almajirai domin tunatar da junanmu bisa kan abin da ya shahi addininmu na musulunci don haka muna addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da aka haifa wannan ɗa da aka haifa Allah ta'ala ya sanya aihuwanshi ta zamo sanadiyar buɗi da fatahi ga iyayenshi Allah ta'ala ya sanya mashi albarka albarka wadda iyayenshi za su ɗanɗana daga cikinta al'umman musulmi su ɗanɗana daga cikinta ya Allah ta'ala ka sa a ci amfanin shi duniya da lahira ya Allah ta'ala ka sa ƙaruwa ce ga al'umman musulmi baki ɗaya ubangiji Allah ta'ala ka ƙara wa mahaihiyar shi lahiya da ƙoshin lahiya kuma ka azurta mahaihin da arziki na halal mai albarka wanda zai ci gaba da kula da su da ɗawainiya da su kuma Allah ta'ala ka azurta shi da sauke nauyi na tarbiyya wanda Allah ya ɗora a kan shi. muna fatan kamar yadda ya kira a karanta alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to allah ta'ala ya kalli wannan ya sanya ma rayuwar shi albarka ‘yan uwa kamin in je ga maudu'in da zan yi magana a kan shi har kullum idan mutum ya samu abin farin ciki da murna sai ya gayyaci wa'azi ko ya gayyaci walima a ci abinci a ji daɗi ko ya gayyaci wani alheri to yana bambanta fada da yawa ne daga cikin bayan Allah waɗanda idan Allah yi masu ni'ima su butulci suke yi. zama unguwa guda makwabtaka da mutumin banza yana haihuwar maka da matsaloli daban-daban daga cikin kaɗan daga cikin matsalolin shine shi mutumin banza duk lokacin da ya ji daɗi to sai ya yi aikin banza mutumin banza duk in ya ji daɗi to sai ya aikata aikin banza wani mutum Allah zai ɗauki ni'ima ta aihuwa ya bashi sai ya gayyato ‘yan kiɗi ko ‘yan taka. Wani mutum Allah zai mai ni'ima ta samun aure da ƙaruwa sai ya aza orkes a unguwa. Tana yiwa a cikin unguwai akwai mutumin da ya tsani wannan kaɗe-kaɗe baya so, kuma inda za a ƙyale shi shi dai a rayuwan shi ba zai ma Allah wannan saɓon ba. amma dalilin makwabtaka da mugun makwabci wanda ba Allah cikin tunanin shi musulman banza ne bai san kimar musuluncin shi ba to sai ka ga ya ɗauko 'yan iskan gari da shaiɗanun gari na aljannu da mutane da 'yan daudu da 'yan banza duk inda wani ƙwararre tataccen maciyaci ya kwan sai an daddaɓo shi an gayyato shi a ƙofar gidanku saboda ni saboda waiwa na ya ji daɗi Allah ya mai ni'ima irin sakayyar da zai ma Allah ko kuma irin godiyar da zai ma Allah kenan irin godiyar mayi ko to Allah ta'ala gwani ne duk in yan maka ni'ima ka ji daɗi kuma kan mai godiya irin godiyar da ta dace wallahi sai Allah ya ƙara ma ya Allah ya ce aka haka wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum na'am ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ta'ala ya shelanta ya sanar da cewa tabbas idan kuka yi godiya zan ƙara muku duk ni'imar da Allah ya ma sai ka gode to Allah ya ɗauki alƙawalin sai ya ƙara maka in kuma ka butulce Allah ya ce to a faɗa maka azaba shi mai tsanani ce don haka wani mutum in ka ga yana shagulgulla na aure to tun daga farkon fara neman auren kana ganin alamomi na ɗebewa albarka cikin wannan auren tun daga lokacin da ake hidindimu na auren ƙiri-ƙiri kana kallo kana ganin wannan aure ne wanda Allah ya ɗebe ma albarka saboda ana cirye iskanci da shashanci da sabon Allah kala-kala da sunan wai jin daɗi ne aka yi to in dai kai ji in ka ji daɗi sai ka saba ma Allah ai sai a yi ta addu'a kan Allah sa ka ji daɗi duk mutumin da ji in ya ji daɗi ko ya yi farin ciki to ba abin da za a yi sai dai ya nemo wani shegantaka da wani sabon Allah a yayi to ai kawai ya cancanci mu yi ta addu'a ire-iren waɗannan mutanen Allah ya bar su cikin kunci da wahala da takura domin shiga zaunawar shi cikin kunci shine kwanciyar hankalin 'yan unguwa shine kwanciyar hankalin mutanen gari shine jin daɗin al'umma shi zai sa su kansu shaidanu sai sun ji daɗi saboda ba a sa suka yi shaidanci ba an rage masu nauyi amma in daiwa mai ji daɗi to sai an samu matsala to kaga wannan bai kamata ba irin haka ya zama tunani ne irin na musulmi musulmi wanda ya karɓa sunan musulmi kamata ya zama bawan Allah na gari kullum in Allah ya mai ni'ima sai dai ya ƙara maƙalƙalewa ga Allah ya ƙara ƙulla alaƙa shi ga Allah ya ƙara fuskantar alƙibla ya ƙara daidaita sau ya ƙara shirya kayan shi ya ƙara inganta mu'amalan shi da mahalicin shi saboda ya ji daɗi Allah ya mai abin da yake so a rayuwa saboda haka 'yan uwa larabawa da jimawa suna cewa is'alil jar qabla dar is'alil jar qabla dar ka fara tambaya akan makwabcinka kamin ka tambayi gidan da zaka zauna saboda ba samun gidan zaman ba wane ne zaka makwabtaka da shi saboda haka wannan kenan yasa kaga duk in mutum ya gayyato wa'azi sanadiyar wata ni'ima da Allah ya mai sai ya ga malamin da ya zo ya hau sai ya yi mai addu'a in aure ne a ce Allah sa albarka Allah kwarara albarka Allah shatata ruwan albarka in haihuwa ce a ce Allah sa albarka Allah ya raya dan akan sunna Allah yi mai albarka Allah ya ma iyayen shi buɗi don Allah wannan shine yafi jin daɗi ko ko ka gayyato ƴan takai waɗanda za su cine ma ruwan albarka su wa ƴan takai in sun zo sai sun cine ma suke tafiya su ɗebe ma albarka su ɗebe ma na bayan hili albarka su ɗebe ma wanda ya damu da su albarka kuma sannan ƙarshe ka ba su kuɗi da kaji su ci su godiya su ta su kuma yanzu in aka ce ana neman mahaukata sai ka jira sai an ce ka tafi in aka ce ana neman waɗanda ba su da cikakken hankali yanzu dan Allah sai ka yi kwance kana jiran sai an daddabo ka kai da hankalinka ka je ka gayyato shaidanu suka zo ƙoha gidanka ka ba su abinci da abin sha suka ɗebe ma albarka suka kwashe maka duk wani kakanka na kaza na kaza sai sun saboda irin zage-zagen 'yan takai musamman ba dai nan maraɗi ka san abin ba kyau shi waɗan takai ko baka in ka damu da shi kai ma kana da kasanka na zagi ko in ma baka damu da shi ba kana da kasanka na zagi masu saurare suna da kasansu na bayan hili su ma sai an zulluka musu zagi shi uban biki shi nashi special ne wannan na daban ne shi to kaga ina dalili ina hankali yake ka gayyato mutanen da za su zo kowa gidanka wai ni'ima ce wai jin daɗi ne kake su ciccine ma 'yan unguwa su gayyato maku aljannu cikin unguwa da shaidanu don haka muna ƙara jaddada addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aihuwa kuma muna addu'a ga 'yan unguwan nan gaba ɗaya, albarka alƙur'ani mai girma, Allah ta'ala ya warkar da waɗanda suke fama da rashin lahiya a cikin unguwan nan, waɗanda suke fama da wani ƙunci na rayuwa Allah ta'ala ya hudda su da rahamashi, waɗanda suke da buƙatoci na alheri muna fatan Allah ta'ala ka biya musu buƙatocinsu da rahamarka. Allah ta'ala ka sabakar da ni'ima da alheri da rahama da jin daɗi a cikin wannan unguwa da cikin jihar mu ta maraɗu baki ɗaya da cikin ƙasar mu ta Nijar gaba ɗaya. To ‘yan uwa musulmi, takaitaccen zance ne zan yi na ‘yan mintuttuka in gusa in ba malamai waje. Takaitaccen zancen da zan yi, bisa kan aboki ne. Ana son mutum ya zaɓi aboki. abokinka ya zama mutumin kirki saboda aboki shi ne huskakka shi ne fasararka in ana son a san kai wane ne to kai tsaye a kalli huskar abokinka a ga wane ne idan aka kalli abokinka sai aka ga abokinka mutumin kirki ne to insha Allahu ana kyautar tsammanin kai ma mutumin kirki ne idan aka kalli abokinka aka ga ɗan shisha ne to ana kyauta tsammanin kai ma ɗanta ne ya aka kalli abokinka aka ga ɓarawo ne to sha Allahu ana sa ran kai ma shi ne saboda a ƙa'ida aboki yana zaɓen kalar shi ƙwariya tabi ƙwariya a ƙa'ida kowane mutum yana zaɓen wanda ya dace da halayyar shi da ɗabi'un shi da manhohin shi sai ɗora zama da shi sai mai da shi aminin shi sai mai da shi abokin hulɗar shi wato bahaushe yake cewa abokin ɓarawo ɓarawo ne balarabe yana cewa anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi kar ka yi tambaya akan mutum in kana son ka san shi kai dai yi tambaya wane ne abokin shi saboda kowane aboki yana aikata irin aikin abokin shi ba daidai ba ne kana matsayin mutumin kirki kana matsayin bawan Allah mai son kwashewa lafiya da Allah kana matsayin mutumin da yake son har kullum alaƙa shi da Allah ta inganta ta gyaru amma sai a samu abokinka wani surgumin ɗan iska ne wannan kuskure ne wallahi kuma abin da baka sani ba shi kullum mutumin banza ba a sarraɓan shi saboda ita banza na so take in kan raɓi mai ita sai ka gogo na ka aka ce wannan mutumin banza ne to mahita kawai shi ne ka yi nisa da shi in ka har raɓe shi mutum nawa ne wanda yake mutumin kirki dalilin zama da mutanen banza shi ma zama na banza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kwatankwacin aboki na kwarai da mugun aboki kamar kwatankwacin mai sai da turare mai zama wajen mai sai da turare ne da mai zama wajen mai ziga zigi manzo Allah ya ce shi mai sai da turare ko dai ya ‘yan maka ko kuma in ma bai ‘yan maka ba ka shahwa to za ka taso kana ƙamshi in kana zama wajen mai sai da turare wata rana kawai kayanka za su ɗauki ƙamshi da ka tun karo a cewa na turare ka heso ko ka ce abu ka heso turare ba wallahi amma yanzu gashi nan kana ƙamshi saboda zama kusan mai turare wannan misalin manzan Allah ne ya bada saboda manzan Allah gwani ne wajen bada misali sai ce don haka shi kuma wanda yake ziga zigi in kana zama kusan shi ko dai ya ƙone maka kaya ko kuma ka samo wato ƙauri daga wajen shi in dai kana zama wajen mai ziga zigi to wata rana garwashi ko wani zai balla na wuta kana kai kai kai kai haya ƙona ma riga hata ya huda in kuma haka bai faru ba to karamci dai za ka taso kana ƙauri wannan shine misalin wanda yake zama wajen mugun aboki da wanda yake zama wajen aboki na ƙwarai ‘yan uwa musulmi ayoyin alkur'ani sun nuna mahimmancin abokantaka domin saboda ita abokantaka da kake gani tana da sharuɗa tana da ladubba tana da tsarinta a musulunci ba a yarda ba kana matsayin musulmi ya zamanto abokinka ba musulmi ba ne ba in ka kulla abuta da abokin da ba musulmi ba to ni tsakaninka da shi akwai ƙaunatayya shi kuma wannan ya saba ma wani shishike daga cikin shika-shikai na aƙida ta musulunci ya zamanto a zuciyarka kana jin kana ƙaunar arni a'a Allah ta'ala cewa ya shi kafiri ko shi ya yi sanadiyar kawo ka duniya kasan musulunci ya ce a mutunta iyaye ya ce a girmama su ko da mashirkai ne ko to amma hobe ce a ƙaunace su ba musulunci ya ce mahaihinka da mahaihiyarka ka mutunta su ka yi zama mai kyau da su amma kuma ya hana ka so su ka ji a zuciyarka kana ƙaunar su suna mashirkai a ba za ka so su ba wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa za ka zauna da su zama mai kyau a rayuwar duniya amma ba za ka ji kana son su ba saboda shi so da ƙauna addini ne bai halatta ba ka so wanda ka ga dama ka ƙi wanda ka ga dama a wanda za ka so iyakantacce ne sai wanda Allah ya ce ka so wanda za ka ƙi sai wanda Allah ya ce ka ƙi amma kawai kai ka ce a za ka so wanda ka ga dama za ka ƙi wanda ka ga dama wannan ba tsarin Allah ba ne saboda haka kenan aboki akwai buƙatar ya zamanto yana da sifofi na aboki daga cikin sifa ta farko wadda ake so abokinka ya kasance yana da ita kamin ka riƙe shi aboki ana son abokinka ya zamanto mai gaskiya menene kishiyar mai gaskiya mai ƙarya to kad abokin kai zamo mai ƙarya ko sani sadulu ya ce ba ya sa aboki mai ƙarya ko ya ce ni ba ni sa aboki mai ƙarya in kana da aboki mai ƙarya ko gaskiyar ka ta kai ga kwanya ana nihin a ɗauke ta ƙarya ya nuna cewa ba ya san aboki mai ƙarya ba ya san aboki da wawa ba ya san aboki ƙazami in abokinka ya zama abokinka ne amma kuma maƙaryaci to da kai da shi duka bugu guda za a ɗora muku ji wannan mawaƙin cewa wai in kana da aboki mai ƙarya ko gaskiyarka ta kai ga kwanya to ana nufin a ɗauke ta ƙarya yasa za ɗauke ta ƙarya sai a ce kai wane ne ƙyale shi ba ai abokin wane ne tare da wane yake shasa yana da kyau abokin da za ka riƙa aboki ya zama mutum ne mai gaskiya yana cikin gaskiya aboki ya zamanto biyu nuku-nuku wajen bayyana halayenka in abokinka wani ya ga ka ka karkace hanya to zai je ya faɗa ma wanda za su maka tsawa wannan yana cikin abuta ta tsakani da Allah kenan aboki ya zama to mai mai gaskiya ya zama mai gaskiya Allah ta'ala ya yi umarni da mutane su kasance tare da mutane masu gaskiya don haka in za ka aboki ya kasance mai gaskiya ne a ƙarshen ƙisar suka abu sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
kunu Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina kuma ku kasance tare da masu gaskiya kaga aya ta ce ka kasance tare da wa tare da masu gaskiya don haka abokin kai zamo mai gaskiya ne in abokin kai zamo mai gaskiya ne kuma mai son gaskiya to ko da kai kana da ɗan kwana-kwana cikin lamarinka insha Allah za ka miƙewa amma in abokin kai zamo mara gaskiya to akwai matsala wani malami ya kawo kissar mai zama da aboki wanda yake mai ƙarya ne sai ce aboki mai ƙarya wuya sha'ani gare shi sai ce akwai misali na wata kissa ta wani sarki wanda shi sarkin sarki ne mai alheri mai kyauta mai nuna ƙauna amma sai dai shata ne in ya ishi ishi yawan kaɗo ƙarya wata ba ta sauraruwa to kuma cikin bakin cikin sarkin shi baya son ya yi ƙarya a ƙaryata shi ya ce sai wani matashi ya zo bakunta yana neman wanda zai karɓe shi sai aka kwatanta mai to a garin nan dai babu wanda zai karɓe ka matsayin bako kuma ya iya kula da kai komi da komi sai ranka ya daɗe to amma sai dai ranka ya daɗe shi yana da wani sharaɗi kamin ya karɓi mutum sharaɗin shi ne sai in mutum ya yarda da duk abin da zai faɗi ba ya son ka mai musu cikin duk abin da ya faɗi sai ya ce wannan hamma wani abu ne ya ce kawai a kai sai aka je aka kai shi wajen sarkin aka gabatar da shi sarkin ya yi maraba da shi ya yi farin ciki ya ce da ya je sai ya tar da sarkin ya kalle shi ya gan shi zaune cikin wato busa kujera ta alharma da kaya na alharma abin ban mamaki abin sha'awa yi ta mamaki yanzu na wannan abin karya yake to sai sarkin ya karbe shi aka gaya ma sarki bako ne sarkin ya ce ba matsala ya ce kun dai gaya mai sharaɗin zama da mu ko kun gaya mai sharaɗin zama da mu dai ko aka ce an mai bayani sosai ya karɓa ya karɓa to shi kenan wannan bawan Allah ya zauna yau kwana ɗaya kwana biyu duk irin ƙaryar da sarki ya shiryo ya shirgo sai ya ce gaskiya ne duk irin ƙaryar da sarki ya sai ce gaskiya ne har sai da wata rana sarki yana zaune sai ya ɗora ba da labarin cewa ai ina da wata al'ada mai kyau da Allah ya bani wannan al'ada tawa duk shekara ina aikata ta naman kaza nike daha ma ma'aikatan hajji duk wanda suka zo aikin hajji sai in daha masu naman kaza cikin wata tukunya guda duka sai sun ci sun bar shi nan wuri a tukunya guda yake dafa musu naman kaza kuma ma'aikata masu zuwa aikin hajji gaba ɗayansu ya ce kuma duka sai sun ci sun bar shi nan wurin wannan ɗan saurayi sai karshe ya juya saboda girman wannan ƙare sai ya ce amma yau na ga abin mamaki ya ce tab ya ce ran kai daɗe na so in ga wannan tukunya yaya take ya ce shi ita wannan tukunya ta kai girman tekun kalzam koko ta kai girman tekun koko ta kai girman rijiyar zamzam ne yaya tukunyan nan take kawai sai ran sarki ya ɓaci ya gano ana shirin karyata shi sarki ya fusata ya ce tashi ka bani wuri don haka ya kore shi mutumin nan ya tashi ya tafi cikin ladama daga baya sai ya nemi makusantan sarki cewa a nema mai alhorma don Allah wallahi kuskure gare shi ko da aka kawo shi wajen sarki sai ya ce ni ban taba sanin ina da taɓin hankali ba sai wannan karan da na ƙaryata ka ashe ni gili-gili ne ya ce ina neman alfarmaran kai dai insha Allah wannan shi ne na ƙarshe ba za mu ƙara ƙaryatawa ba aka lashe sarki aka mashi lumfasa sarki ya haɗe hushin shi ya ce to ba komi ya ci gaba da zama ya ci gaba da zama 'yan kwanakai kaɗan kawai sai nan sarki ya shirya wata sai ya ce ai akwai wasu karnuka karnukan gari kaza haka ya suna wani gari ya ce a duniya ban taɓa ganin karnuka masu ƙanƙanta irinsu ba ya ce saboda ƙanƙanta wannan karnukan ana kwaso mani duk shekara kusan ɗari biyar haka cikinsu in sanya su cikin tandun kwallina ya ce in na sha kwalli ina jin kusan goma sha wani abu suna haushi nan gehe ya ce amma ba ni hiddo su sai in bar su su ta haushi na wurin wannan saurayin ya yi ta gazganta ƙarayyakin sarki ya yi ta yi ya yi ta yi ko da yanzu sarki ya shirgo wa gafe ya ce to wallahi in dai na gazganta wannan kare kar Allah barin da raina ya ce na yarda kawai in barka ina amfanin zama da kai wannan mutumin kawai sai ya tashi ya tafiya shi yana ma Allah godiya da ya kubuta daga sarki mai shirka karya wannan wani malami ya kawo shi a cikin wani littafi wanda ya sanya ma littafin suna wato adabu sadaka ‘yan uwa musulmi, ana son abokin mutum ya kasance mai kaihin hankali, sifa na biyu kenan ko? Idan aboki ya kasance yana da basira yana da kaihin hankali, to insha Allah ta'ala duk in ya so ya taimake ka zai iya taimakonka. Amma in abokinka ya kasance ɓaro, wawa baya da hankali. to malamai suka ce matsalar da ake samu shine wata rana wajen ya amfani ka zai cutar da kai wawan aboki wajen ya amfani ka shi tsakanin shi da Allah so ne yake taimake ka har a zuciyar shi amma sai ya zo ya maka illa shi ma sai wani malami ya bada misali wani malami ya ce misalin haka shine sai ya bada shi da siffan kamar gata na haka ya ce wani damo ne ya tunkaro cikin daji ya ce sai ya ga an ɗaure wani damusa yana ta huci an ɗaɗɗaure shi da kaca an babban ƙare shi ga ici yana ta huci saboda ya sha wahalar ɗaure sai ce aika in na ƙyale wannan damusan ni ban cika abokin kirki ba ai aboki na ne ya kamata in kwance shi don haka sai ya yi dubara ya laulaya igiyar nan da aka ɗaure shi dam sai da ya abin da ya kwance wannan damusa yana kwance shi sai wani irin huci na farin ciki da jin daɗi ya ce na gode abokina ya ce inda abokai haka suke dama in kana son ka gano abokinka to ka shiga cikin tsanani inda duk abokai na duniya haka suke ya ce wallahi da kowa ya zauna lafiya ya mai godiya ya yabe shi kamin ka ce mi shi wannan damo saboda ya sha wahala sai kwana ya kama shi da kwana ya kama shi sai wannan damusa ya ce aika wannan babban aboki na wani zan yi zama mai gadin shi yaya za a yi in bar shi yana kwana kar wani ya zo ya cutar da shi da haka sai ya ɗora kewayen shi yana huci yana harare-harare yana kumbure-kumbure ya ce na rantse da Allah yau duk wanda ya saki ya taɓa wannan abokin nawa to sai ya gane ya taɓa babban masoyina yana cikin wannan kewaye-kewaye sai ga wani kuje ya zo ri yana kuka dam sai kujen ya haɗa bisa hancin wannan daman ya koma gehe ya kalli kujen nan ya fusata ya kumbura ya ce wallah kujen nan ya rena min hankali yanzu babban aboki nawa masoyina shine zaka zo ka haɗa bisa hancin shi ya ce to sai na nuna maka cewa ka kawo hari gidan masu ƙarfi kawai sai da musannan ya je ya nemo wani irin malmalelan duci da kyan yake ɗaukar shi yana huci ya taho ya tunkaro ya tarra ƙuje bisa hanci da ya ɗaga ɗaga gem sai ya tarce kan ya tarce kan damu eh shi kuke kaga ba a same shi ba amma yanzu aka hallaka da mu to wannan malamin ya kawo wannan kissan ne a matsayin misali sai ya ce wannan misalin yana nuna maka wato matsala na abuta da wawa duk mutumin da aka ce wawa ne shi wallahi tsakanin shi da Allah yana da niyyar taimake ka ne bai yi niyyar cutar ka ba amma wajen taimakon zai cuce ka kuma ba komi ba manufan shi mai kyau ce amma saboda wautar shi wajen ya janyo ma alheri sai ya janyo ma matsala to wannan shine misalin abuta da wawa wallahi sau da yawa mutumin da yake da wauta sai ya yi yunkurin ya agaje ka ƙarshe sai ya ƙara tulla ka cikin matsala don haka ‘yan uwa yana cikin sifar aboki yana cikin sifar aboki amana duk abokin da baya da amana maciyin amana ne shi to wannan ba abokin kirki ba ne in aka ce wanga abokinka ne na musulunci to ana son ya zama amininka akwai amana tsakaninka da shi ‘yan uwa musulmi abota mai ƙarhi ko ɓarawo da ɓarawo in suka zama abokan juna ne za ka ga akwai ne akwai amana tsakaninsu ko yaya za a yi a ce ɓarayi da 'yan tasha abotarsu ta yi abotarku ku a matsayinku na mutanen kirki ɓarawo in yana cikin gayyan abokanin shi ɓarayi suna da kilik ko gurub ta swata guda zai jire yi sata in ya je wajen sata duk irin matsala da ƙalubale da zai haɗu da shi yana shirye ya ɗauka amma zai je ya sha wahala saboda shi a ƙa'idar farawu kaga bai zuwa sata da rana ko sai cikin dare cikin daren ma sai dare ya yi dare ba ya bin hanya yana noke-noke ya shiga lunguna ya sha ƙwaya ya ɓadda hankalin shi bebi ta ƙofa ya kamo katanga ya dura ya dogara ga Allah duk abin da zai tarda shi bai da matsala kuma gidan tana yiwa bai san ko gidan waye ba kawai zai je nema ne a takaice dai barawo yana aiki sosai kamin ya yi sata ko ko ba aiki yau in ma aka gaya ma aikin ai sai ka ga ma gwamma ma neman halarkin ya yi sauki wallahi aikin sata ba karamin aiki ba ne to amma duk da wahala sata sai barawo ya bi dare ya yo sata ya gamu da kowane irin kalubale ya tsallake kowane irin rami da kowace irin rijiya motan da ya sato in moto ne ko kuma abin da ya sato sai abokin shi aka yi katari abokin shi ya san wani cikin gidan da ya sata kiran shi hane kawai za ya ce to wane satan nan da kayo na gida ne a maidata yana maida ko ba maida wallahi yana maida zai ce wannan sata wato dara ta ci gida na gida ne aka masatan nan don haka ina son a maida mai babu ja saboda wai rikon amana tsakanin shi da dan uwan shi barawo abokin shi zai maida duk wahalar da ya sha babu matsala kai akwai ma wanda yake faɗa mana cewa da aka ɗauke mai moto wata shekara sai aka yi katari shugaban barayi na kaduru ya ce abokin shi kasan yana da 'yan roma 'yan buka ce ko ya ce abokin shi ne ya san shi ya ce kai tsaye kawai ko da sahi ya ta ya ce sai ya tunkari can ya ce ko da ya je dama akwai yara da ke gare shi nan baki-baki kabin ya isa cikin buka yaran suna kawai kawai kawai yari aka yari aka ashe duk wanda ya tunkaro kamin ya je shi ogan sai ya ji labari da ya ja hawa su sun sanar da shi ga wani mutum nan da gemi yana tahowa wajenka sai ya leko ta yata gaya gaya akwai hatsari ko babu ko da ya dan leko sai ya gaya san shi sai ya ku kale shi wancan ya taho ce ku kale shi ya suka kale shi sai da ya tunkaro yana shigowa ko da ya fito sai ya tare shi bakin kofa da ya dubuɗa baki sai ya mai zagi irin na yan maraɗi tare da ustazu hannu da gemun shi amma shi sarkin barayin sai ya ce mai ustazu ya ne don ubanka ya ne don ubanka halan wani aiki ya biyo ta kanka ko sai shi ma ya dan maida mashi shi ke gaya mani ya ce shi ma sai ya rama ya ce kai don ubanka dara ta ci gida yau ya ce moto na aka ɗauke jiya da daddare ya ce kuma ina tunanin yaranka ne suka yi aikin shi ne na ce bari in so in gane ka sai ya ce aha kenan ka gano cewa mu ma muna da amfani ko sai ɗora alfahari ka gano cewa mu ma muna da rana ko sai ya ce a jiri ba wannan zancen ba ni dai yanzu ya za a yi a maido mana moto na sai ya ce to jira sai ya kira wani yaro da sunan shi ya ce taho sai wani yaro ya taso ya taho sai ya ce jiya da daddare su wane ne suka yi ta aiki su wane ne suka yi ta aiki aka ce a wane da wane da wane ne za ka ce ina suke za ka ce a duk ba su nan yanzu kawai sai ogan ya ce mashi mi ya ce ustazu koma gida insha Allah har gida za a kai ma motanka amma ina son in an kai ma ka ba da tukuici wanda ya kai ma ka ba shi jikka biyar ko jikka goma ka ɗauke wannan alƙawalin ustazu ya ce ba matsala ya ba da ya ce to har gida za a ƙwanƙwasa ma a kawo ma shi yake ce mana ya ce wallahi tallahi yana zaune gida aka ƙwanƙwasa mai aka sallama mashi ya ce wani ɗan saurayi ya ce mashi ga moto oga ya ce a kawo ya ce shi kuma ya ɗauka ya ba shi wani abu shi kenan to yanzu ka duba ka gani amana da take tsakanin barawo da barawo amana da take tsakanin barawo da barawo ƴan uwa musulmi kullum in na tuno irin yadda barayi suke girmama shugabannin su ina mamakin yadda mu ba mu girmama shugabannin mu ina mamakin yadda mu mu da musulunci ya karantar da mu tsari da girmama shugabanci sai zama wannan barayi ne amma barawan ya iya zuwa ya sha wahala wallahi ko ya ji ciwo ya gurje kafa ya yi wane ne in mai gidan shi ya ce wannan abin a maida wallahi ba ya da ja maida zai ka dibe kwa amana na barawo in ya yi sata rana ta ɓace aka kama shi in kashe shi za a yi wallahi akwai barawan da ya yarda a hudda mai rai amma ba zai yarda ba ya gwaji mai gidan shi ko ya gwaji yan uwan shi to abokantaka ta gaskiya ita akwai amana cikinta shi sa kaga tasirin abokantaka abin da yasa nake magana kan abokantaka a ƙarƙashin abokantaka ana iya gudanar da abin da ba yayyuwa yanzu ana samun mutum wanda uwashi ta mai magana ya ƙiji uban shi ya mai magana ya ƙiji amma in abokin shi ya mai magana yana ji saboda tasirin abokantaka ana samun mutum wanda duk limamman maraɗi su mai wa'azi a kan abu wallahi ba zai bari ba amma in abokin shi ya ce hawa nawa ba girman ka bari ka ɗora kaza ya kamata kawai a ce an wuce wannan wallahi daga ran na an daina saboda tasirin abokantaka abokantaka tana da tasiri kwarai dan girman tasirin ta ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace almar'u ma'a khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif mutum ranar alkiyama zai kasance tare da abokin shi wanda ya nuna mai ƙauna da soyayya don haka ya kamata ɗayanku ya tsaya ya nazari ya ga wane ne ya kamata ya rika matsayin abokin shi ranar alkiyama wanda ka nuna makauna ka nizimce shi ka zamo tare da shi shine abokinka to ranar alkiyama tare za a tada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake ƙauna. kuma a aya alkur'ani ta ce al'akhila'u yau ma'izin ba'adu
al'akhila'u yau ma'izin ba'aduhun liba'adun aduhun illal muttaqin Allah ta'ala ya ce abokai ranar alkiyama masoya juna masu abokantaka masu ƙaunar juna to ranar alkiyama shashensu zai zama maƙiyin shashi sai kawai wanda suka ji tsoron Allah cikin abokantakansu don haka gaba ɗaya abokantaka babu abokantaka wadda take mahi ƙololuwa kamar abokantakar da aka ƙulla ta saboda Allah ka so ɗan uwanka saboda Allah ya so ka saboda Allah irin wa'annan abokan su ne ranar alkiyama Allah da kanshi zai yi shela ya ce ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli ina waɗanda suka ƙaunaci junansu saboda ni saboda girma na to a yau zan sanya su cikin wata inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta aboki in ya rike aboki mutumin banza ya ɗora biye mai wajen shashanci da shiririta da aikata ayyuka na banza to ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce sai ya yi cizon hannu wa yau mai abdu zalimu ala ya dai ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا
kalila ne ko
يا ويلتى سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا Allah ta'ala ya ce ranar alkiyama azzalimi wanda bai bi sunnar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam shine azzalimi cikin wannan ayi zai cije hannun shi in ya cije hannu sai ya ce kai tona inda ma na riƙe hanya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da na bi tafarkin annabi Muhammad kenan zai yi ladama ya cije hannu kuma ƙarshe ya ce kai to su wane ne suka zuga ni inda ma ban riƙe wani aboki ba yanzu gashi ya ɓatar da ni game da wahayin Allah bayan wahayin ya zo mani na fahimce shi ya karkatar da ni ‘yan uwa musulmi malamai suka ce ita sadaka abokantaka mahabbatun bila gharar wasidku fiha muftarar shine ƙauna ba tare da manufa ba ya zama wanga abokinka ne shine wanda kake ƙaunar shi ba don wata manufa ba ta wani samun abin duniya ba don wata manufa ba ta zai taimake ka wata rana ba don ya kama ma kawai ƙaunar shi kake ba tare da kana da wata ni- wani nihi ba to shi yasa abokantaka yanzu ta zamani ita ana gina ta ne kan yamfeni kan maslaha to wannan abokantaka ta 'yan duniya kenan amma abokantaka ta bayin Allah in ka ce wani abokinka ne amininka ne to kana ƙaunar shi ne saboda Allah ba ka da wata manuwa kawai sai Allah to irin wannan abokantaka ana ganin tasirinta malamai sun tabbatar da cewa aboki na gari daga cikin ma'aunin da ake gano wani aboki ne kuma na ƙwarai to ana gano shi ne radda aka shiga cikin matsala inda shada'iri tu'raful ikhwan a lokacin tsanance tsanance lokacin ake gane yan uwa wato wani mai hikima yake cewa inna akhal hayja'a man yas'a ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak lalle dan uwa na gaskiya aboki na gaske shine wanda kullum yana tare da kai yana fafutuka tare da kai sannan kuma shine wanda zai iya cutar da kanshi saboda kai ya amfane ka cikin alamar aboki za ga in aka ce abokin shi bai da lahiya ko ya shiga matsala to ba yadda shakat ba yadda hutu ba da sukuni sai ya ga an kama an hudo wannan dan uwan nashi daga cikin matsala wannan yana cikin alama abota ta gaskiya amma duk lokacin da ya zama da abokinka in ka shiga matsala to zai koma gehe ya kakkaɓe hannun shi sai ka hoto sai ya zo ya ja hannunka A- abu ta ta dawo to wannan abokin akwai tawaya cikin abutar shi shi aboki na kirki shine wanda yana ma iya sanya kanshi takura ko damuwa yana iya cutar da kanshi saboda kai ya amfane ka ‘yan uwa maudu'i na bisa kan aboki da kuma sharɗan abuta da sifofin abuta yana da yawa kuma dama na ce 'yan mintuttuka ne ni zan taɓa karatun nan je gaba saboda uzurin cewa ina da wani karatun yanzu da zan je in yi da haka zan dakata a nan wurin duk da ba a sarke ni ba ina ƙara jaddada addu'a ga wannan jariri nasarar da kace sunan shi ko muhammad muhammadu nasrullah ko muhammadu nasrullah to allah ta'ala ya sanya wa muhammadu albarka allah ta'ala ya sa ya sifantu da irin sifofin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma allah ta'ala ya ƙara yalwata ma mahaihin shi ya ba mahaihiyar lafiya mu da muka zo domin sauraron wannan karatu Allah ta'ala ya karɓa muna ya sanya mu rayuwar mu albarka ga malumman mu nan wurin a baya insha Allah ta'ala za su ci gaba da karantar da mu abinda na karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi baki daya kurakurai kuma Allah ta'ala ya share su daga cikin zukatanmu kuma nuna musu mu gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi mun saurari cikakken nasiha game da abin da shaha abutaka Allah ta'ala ka datar da mu da abokai na gari da mutsira duniya da lahira kuma Allah saka malam da alkai da shi da alarama kuma Allah sa ya ba mu yi koyon saurare wa aiki da abin da malam karatar da mu insha Allah